bacci amma ya bacci sai ka zo ba ka taba shi bai sani ba sai dai ko ka taba shi ya farka to duk wannan iko ne na Allah tabaraka ta'ala iko ne na Allah ake nuna wa bayi summa yab'athukum fi sannan kuma ya tashe ku da rana bi raddi arwahikum ta fuskar dawo muku da rai a dawo muku da rawukan liqura ajalun musamman don a gama a rayu haƙi zuwa ajali abin ambato bayan da za a yi a ce mutum ya mutu kafin ajalin da Allah ya ɗeba masa wa ma kana li nafsinan ta muta illa bi iznillah huwa ajalul hayati shine ajalin rayuwa da aka ɗeba wa bawa summa ilayhi marji'ukum sannan kuma a ƙarshe duk abin da kuka yi a duniya ba ga wani za ku koma ba ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya kirki in ya fi kowa kirki ma dai makomarsa Allah wanda ya banna in ya fi kowa banna ma to makomarsa Allah shi yasa kuma ya rage gabawa ya san wanne zai ya san wanne zai yi an dai faɗa masa ga aikin kirki an masa bayani cikakke akan aikin kirki an faɗa masa ga aikin banna an masa cikakken bayani akan aikin banna an faɗa masa makomar aikin kirki an faɗa masa makomar ayyukan banna shi yasa kuma ya rage eh afa man yurje fin nere khairu nan man yati aminan yawmal qiyama i'malu ma shi'tu an fita haƙƙin kowa an masa bayani amma ya rage mutum me ya gaze mutum da ya je da abin da ya ga dama makoma dai na jiransa sun mai na biyu sannan a ƙarshe Allah zai ba ku labari bi ma kun ta malu da irin abin da kuke aikatawa kai za ku bihi zai muku sakayya a kai Aisha take cewa yo ko ba sakayya a ce ka tsaya a gaban Allah daga kai sai Allah Allah yana faɗa ma bawa na kai ne kai kaza ka ce kaza a waje kaza ko kai ne rana kaza kai kaza ka san ko na ce ba na son a aikata haka to ta ce ai wannan ya isa babban tashin hankali ga ga wanda yake mai hankalin wanda zai sa bawa lalle ya nisanci saba wa Allah ko da ba wata azaba sai zarar tsayawa bawa gaban Allah Allah yana lissafa ma laifuffukanka ai ya isa babban tashin hankali ga duk mai hankali ya kiyaye saba wa Allah wa huwa al-qahir wa huwa al-qahir fawqa ibadihi wa yunzilu alaykum hafaza حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون آه وهو القاهر وبنجي شيني مرن جاي أي المستعلي مدوككي الغالب على أمره مرن جاي بس لمرنسا لو أنا لمرين الله سيند الله يسوى هكذا زمو الحاكم mai hukunci fala mu a kiba lokumi ba wanda sai ce zai tashi hukuncin da Allah ya riga yi yudi shi kadai shine mai bayarwa waya na shi ne mai hanawa waya silu shi ke sada abin da ya so sada shi waya karau yanke abin da ya so yankewa waya ruru yake saukar da cuta ga wanda ya nufi saukar da cuta gare su wayan fawo yakan saukar da amfani ga wanda ya nufi saukar da amfanin gare su harara da limakara ba wanda ya sai juya da abin da Allah ya kunta wala malja minhu illa ilai ba mafaka daga rukonsa sai ko bawa ya gudu gare shi wanda duk yake so ya tsira daga rukon Allah to ya gudu ga Allah هو المتصرف في الكي الله شيك يتصرف في أتكاها للتصرف جميع أنواع التصرفات باكي دين نوع تصرف من إيداد وإعدام وإزاز وإذلال وغير ذلك daga samarwa ga abin da ya nufi samar da shi in Allah bai so ya samar da abu ba in duk duniya za a hada sai an yi ba a yi sa ba yasa Allah yake faɗa a can ƙarshen suratul hajji ya ayyuhan nasu ruriba masalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يهلكوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم ذباب شاء لا تجزوه منه ai duk kuma akwai da kai bautawa a ce sadu sadu sadu sai kuda ba daya ba za su iya ba ba za su iya ba Allah shine in ya nufi halitta zai halitta in kuma ya nufi ya rasar da shi zai rasar da shi shi ke ɗaukaka wanda ya so ya ɗaukaka yake kaskantar da wanda ya so ya kaskantar da shi wa gairi zalik da wani wannan ya sa lokacin wanda suke na Allah sai ka ga Allah ya ɗaukaka wani wanda ba koman kome ba kai kanka ka ringa ganin laifinsa cewa wannan me shi amma kuma ka ga su suna ritsina masa suna kaskan da kai gare shi to su kaskan da kan da suke gare shi ba shi suke duba ba ɗaukaka shi ɗin da Allah ya ɗaukaka shi ɗin da Allah ya eh nan kana ƙasa duk yadda za ka san matsalar ilimin kuɗi ko yadda ake tafi da tattalin arziki ko yadda ake tsumi da tanadi amma sai shugaban kasan ya ɗauko wani ya ba shi gwamna na banki na kasar aka ce sai da sa hannunsa za a kashe kuɗi za ka ce kai kai da dole ba kaga wannan to yadda da kai cewa kuɗin nan da ya sa hannu a kai ka kashe ai ba duban matsayinsa bane duban dai cewa wanda kasar ke hannunsa ya ce ya rike wannan matsayi dan haka komo ka ce kai tsari kaza ma da yake bi kuskure ne babba ba haka za a yi ba ta yi kuma ka fi shi gaskiya amma dai dole sanda yake a wannan matsayin za ka ce kai tunda ka fi shi sani kai za ka yi takarda ka sa hannu ka fito da ita kana kashewa ba za a yadda ba yasa sai a ga su lahi irin wannan da suke rissanawar ko abin nan duban cewa to Allah ne fa ya bashi wannan matsayi shi yasa duban cewa Allah ya bashi matsayin shi suke risina wa daman ba shi ba eh shi bai isa daman ba yanda kake ganin sa koma baya sun fi ka ganin sa koma baya amma kuma su ga wani abu da suke dubowa wanda ta yi kai ba ka tsayawa dubo wannan bangaren wa gairi zalik da wani wannan wai rasul alaikum hafaza Allah yana aiko muku mala'iku wanda suke kiyaye ayyukan ku min hairin wa sharri da yake da mutum ya na kirki da wanda ya ba na kirki ba mala'ikatan to sai amalakum mala'iku da suke kiyaye ayyukan ku hatta idza jaa da kumul maut har yayin da mutuwa ta zo wa dayan ku tawaffatu rusuluna manzannin mu za su karbi ransa a lima warada wato ta abada da aka ce mala'ikatan to sai amalakum saboda abin da yazo anna kullu insanin cewa kowane mutum yana da mala'iku biyu akwai mala'ikan da yake daga dama da shi akwai mala'ikan kuma da yake daga hagun da shi idan ya aikata aiki kyakkyawa wanda yake mala'ikan da yake daga dama shi zai rubuta nan take yana yi mala'ika yana rubutawa amma idan mutum ya aikata aiki mummuna to shi mala'ikan da yake daga bangaren dama sai ya ce da mala'ikan da yake daga bangaren hagu isbiyar yi haƙuri kaka ce za ka gaggawa rubutawa ko dai ya ta yi ya tuba daga gare ta to idan bai tuba ba to sannan ne shi mala'ikan da yake daga hagun zai rubuta shi yasa manzo Allah yake faɗa mana wanda ya fi kowa tausaya wa halitta cewa wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha nisan da kai mummunan aiki to kai gaggawa kai kyakkyawan aiki kana kyakkyawan aikin sai wannan kyakkyawan aikin ya shafe a mummunan aikin da kai malamai suka ce ana wa bawa wanda aikata mummunan aiki jinkiri awa shida na falake idan ya tuba a cikinta ba za a rubuta ta ba ƙalar mufassiru yadda aka fassara a nan haka mai tafsirinmu ya tafi wasu suka ce cewa hafazatu din ana nufin masu kula da ayyukan bayi wasu suka ce hafazatu din da ake nufi mala'iku da aka wakala da kiyaye zatin bayi daga abuwa masu faruwa ko aibobi su goma ne da dare goma kuma da rana wanda su aka faɗa a cikin suratun ra'adi lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wasu suka ce abinda ake nufi abinda yake ya fi gamawa shi a ce haka din ya fi cika da wa'annan din da wa'ancan din duk da su ake ana nufin su din da mala'ikun da suke rubuta ayyuka da mala'ikun da suke kula da bawa to duk dai da su ake in kulta in kace to ai an ce Allah shine mai kiyayewa falima uskilatul mala'ikatu me yasa aka wakala mala'iku da kiyaye mutum za a baka amsa cewa haka din wakala mala'ikun da kiyaye dan adam dan girmamawa ne ga dan adam da bayyana fifikon mutane kai mutum duk inda kake ma kana da odila a cikin mala'iku kana da mai tafiya gabanka mai tafiya bayanka a cikin mala'iku shi yasa a ce halitta ce babba wajen Allah shi yasa ka daina rena kanka kuma ka bar kin gode wa Allah kan matsayin da ya baka Allah ya baka babban matsayi duk wani shugaban kasa da kake gani matsayinka wajen Allah ya fi na wannan shugaban kasa duk wani mai mulki da kake gani matsayinka kai wajen Allah ya fi na wannan mai mulki dan gargare shugaban kasa a matsayinsa na shugaban kasa ya ce an ba shi odila mutane an ba shi mai mutane an ba shi mai mutane bodyguard menene mutum kai mala'iku aka samu saboda matsayin ka wajen Allah kaga kafi shi ko ai kaga kenan kafi shi wajen Allah shi yasa Allah ya ba bawa matsayi babba shi yasa masana Allah suke cewa to ai kai mutum da zaka gane ma ba wani abu da babu shi tare da kai akwai mala'ikan akwai aljani akwai ifritu akwai aljanna akwai wuta akwai sama akwai ƙasa akwai duk wata halitta Allah sai da Allah ya kunsa ta a jikin kai mutum wata sibu annaka jurmun sagirun wa fi kan wal alamul akbaru yana daukan kanka a matsayin ya halitta karama alhali duk wani girman halitta sai da aka kunsa ta a cikin ka sai da aka kunsa ta a cikin ka to taktubu ala shasi ba su da rabin hikima da ce zama mala'iku suna rubuta wa mutum abin da ya afku daga gare shi cewa shi mutum ya san haka zai aka sai ya zamo ya kira shi zuwa ya ji tsoron Allah ya ja shi zuwa ya ji tsoron Allah ya tsawatu gaba'ihi daga aikata miya munanan ayyuka da saban Allah bawa ya bar saban Allah da lokaci yayi ko ko ba ana nan gobe a karasa wannan nagowar ayar ko Allah ya subhanahu wata'ala ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadi ubangiji shine madaukaki musta'aliyan yana mai ɗaukaka marin jayi maɗaukaki a bisa bayansa wa rasul alaikum hafaza na aiko muku da mala'iku masu kiyaye ayyuka hatta iza jaa da kumul maut ai yayin da mutuwa ta zo wa ɗayanku wal ma'ana abinda ake nufi yantahi hibzul mala'ikati lil ashad kiyayewar mala'iku ga mutane yana karewa ne yayin karewar ajalinsa mala'ikun da aka wakala su ringa kiyaye mutane idan ajali ya zo kuma aikinsu ya kare su mala'iku abeban umarta ne da cewa su kiyaye mutum matukar yana da rai idan ajalinsa ya kare kiyaye wasu gare shi ya kare tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su karɓi ransa wata kira'ar tawaffahu kuma akwai imala tsantsa a nan tawaffehu rusuluna manzanninmu sai su karɓi ransa almala'ikatu mala'iku almuwakkaluna abeban wakkalawa bi kamril arwahi da karban rawuka wa hum la yufarriduna su ba sa sakaci wato rusuluna ai awanu malakil mauti mataimakan mala'ikan mutuwa su ne manzannin da manzannin na Allah da ake nufi rusuluna wanda yake abin wakkalawa da karban rawuka wayanda aka wakkala su da karban rawuka idan ka ce ai ubangiji ya ce allah shi ke karɓar rawuka yayin mutuwar wata aya kuma ya ce ce ne da su mala'ika mutuwa ne ke karɓar rauku za za a tara tsakanin wannan ayar da kuma sauran ayoyin guda biyu aya ɗaya an ce allah ne ke karɓar rawuka aya ta biyu an ce mala'ikan mutuwa ne ke karɓar rawukan ku aya ta uku kuma an ce manzannin mutuwa suke karɓar rawuka ya zama kamar an samu bambanci an samu ta'aruri tsakanin ayoyin nan to da wannan amsar da za a bayar ita ce Allah subhanahu wata'ala shi ke karɓar rai a hakika idan ajalin bawa ya zo sai mataimaka mala'ikan mutuwa su shagala da zare rai daga jiki idan ta kai makogoro mala'ikan mutuwa sai kan karɓi ran da kansa mala'ikan mutuwa shine mai karɓa ga baki ɗayan rawuka in ka ce ai ya zo a sashen hadisai wata walla wata walla kabara wata walla ba ya arar amri ne mai ma'anar du'a'i wata walla kamar arwahina inda al'ajali biya dik Allah muna roƙonka ka jibinci karɓar rawukanmu daga tawalla ya tawalla to fili amri za a ce tawalla mabni ne bisa shafe alifin kamar daga hashiya ya hasha za a ce ihisha da Allah illa ya kashi wannan humasi ne ko daga tawalla ya tawalla tawalla ka jibinci karɓar rawukanmu inda al'ajali ya sauka ajalinmu biya duka da kanka za a ba da amsa cewa abin da ake nufi da wannan addu'a shine ya zamo wakacin da za a karɓi ran bawa bawa hankalinsa na hangen Allah ne kaɗai mahabbati ala kalbi dan ja san Allah a zuciya hatta ya giba har ya zamo bawa ya faku an isasi daga duk wani abu da yake hange ya manta da komai ya zamo ya fuskanci Allah bawan ko da ya zamo yayin karɓar ransa ba abin da ya fuskanta sai Allah ai ba wanda komawa ga Allah yake masa daɗi kamar sa na ka koma ga Allah ranka na wani waje ne za a faɗa ba cewa ka ɗauka ashe ba za ka dawo ba ka zauka ba za ka dawo wajena bane kake ta hange hange to yanzu gashi ka dawo za ka gaya zan yi da kai amma wanda yake daman Allah ya sa a gaba ai ba wanda komawa ga Allah ke masa daɗi kamar sa sai ya zama ma a sannan shi mutum ma baya ta mala'ikan mutuwa ta Allah yake baya ta mala'ikan mutuwa yayin karɓar ransa wa in kana huwa alqadira laha ko da yake shine mai karɓa ga ran wannan kuwa yana tabbata ne a cikin wanda suka samu dilmiya a cikin san Allah wanda san Allah ya sha kansu ko wanda ya mutu yana mai shahada a wajen yaƙi ko ya mutu yana mai dilmiya a ruwa ko ya mutu a cikin agobara da wanda ya kama da su to su ne suke samun irin wannan shi yasa za a ga a cikin wani tsanani suke alhali a cikin wata ni'ima suke babba mu a haka sai mu ringa ganin kamar wa'annan a ce mutum ya mutu ruwa ya sha kansa ko a wuta ce ta cinye shi ai yana cikin wani hali amma a hakika shi yana cikin hali mai kyau ne saboda in dai mumuni ne sai ya zama a azurta masa ganin Allah sannan ya zama zuciyar tasa ba wanda take gani kuma sai Allah an yi an yi ba mafita sai kuma a dawo ba abinda ake hange sai Allah tabaraka wa ta'ala sai a samu rabuwa da duniya kyakkyawar rabuwa ko da yake aka za a ringa ganin ai ba daɗi ba daɗi wahum mala'ikun nan namu la yufarritun ba sa sakaci hazil jumlatu haliyatun min rusuluna wannan jumlar haliya ce daga rusuluna ai wal halu ai al hali annahum la yuqassiruna fi zalika ba sa takaitawa a wannan babu ya zo a hadisi ba wani mutanen gida sha'arin wala madarin gidan na gashi ne ko na gini ko da ginin gidan da yake ba ginawa aka yi ba sai ko mala'ikan mutuwa yana kewayo da su a kullum sau biyu sai ya zo ya bincika ya akwai wanda ko ajalinsa ya cika daga nan zuwa la'asar ko daga nan zuwa safiya ko kuwa babu ya zo a wani hadisin cewa ita duniya gaba ɗayanta tana tsakanin gwiwoyin mala'ikan mutuwa da wannan gwiwar da wannan gwiwar duk duniya tsakanin nan take baki ɗan halitta suna gaban idanunsa hannayensa suna iya kaiwa nisan gabas ko nisan yamma dukkan wanda azalinsa ya ƙare sai fati zai a mala'ika mutuwa yana gane shi da sababin faduwar takardarsa daga gargashin al'arshi da rayuwar mutum ta kare sai a ɗauke takardar da ya duba al'arshi bai ga takardar ba ya san wannan an ba shi izini ya je karɓi ransa akwai sunansa a kan takardar in ya gaba sunan takardar ta faɗi ƙasa mala'ika mutuwa sai ya aiki mataimakansa daga mala'iku fi ta tasarrufi gwargwadon haka an zo a ya zo a wata ruwaya cewa mala'ikan mutuwa yana karɓar rai min aljasadi daga jiki wai sallimuha yana miƙa ta zuwa mala'ikun rahama idan mummuni ne ko zuwa mala'ikan azaba in wanda aka karɓar da nasa kafiri ne an ce shi mala'ikan mutuwa yana tafe da mala'iku bakwai na rahama da kuma bakwai daga mala'ikun azaba idan ya karɓi rai wadda take mummuna sai ya miƙa ran nan ga mala'ikun rahama fi mata albishir da lada su hau da ita zuwa sama idan kuwa karɓi ran da take kafira sai miƙa ta ga mala'ikun azaba fi mata narko da azaba su firgita ta sannan su hau da ita zuwa sama sannan a mai da ita zuwa sijinu kurkukun wuta ran mummune kuwa ila illiyina a mai da ita zuwa jannatul illiyina wahum la yafarridun su ba sa sakace yuqassirun ba sa takaitawa fi ma yumaruna bihi a cikin abinda aka umarce su da shi yumaruna fi ma yumaruna bihi abinda aka umarce su wata nusa yana sa ya muruna ba ya muruna bane yumaruna bihi ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا sannan kuma daga baya a mai da su halitta ai halku ai halitta ilallahi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala maulahu majibincin lamarin su mamallakin su malikihim mamallakin su nan da aka saki maula ana nufin mamallakin lamari ba wai wanda yake mai taimakawa ba kamar wanda aka faɗa na suratul itali to shine ake nufin mai taimakawa zalika bi anna allaha maulal ladzina amanu to wannan maula na mamallaki ne wancan ko na meta wato wannan maula a nan shi na mamallaki ne wancan ko na mai taimakawa maula wancan na suratul kitali na mai wato mai taimakawa mu Allah yana taimakawa wanda suke mummune amma kafirai to su ba wanda zai taimaka musu ita maula kalmar maula tana zuwa da ma'anoni har guda 21 ma'ani maula ahadun wa ishirun malikun rabbun nasirun wal aqrabun ko a wannan baitin an faɗi guda hudu malikun mamallaki kama ana rabbun majajabacin lamari nasirun mai taimakawa wal aqrabun na kusa dan uwa na kusa ana sake bisa shugaba ana sake bisa bararre ana sake bisa wanda aka yanta wanda aka wanda ya wanda ya yancin duk maula ne maulal a'la na masu fiqhu alhaq wanda yake na gaskiya tayo a duniya suna da'awar akwai wani mamallakin ba Allah ba to amma duk wani mamallakin da aka yi da'awa ba Allah ba ba na gaskiya bane Allah shine mamallaki na hakika as-sabiti tabbatacce al-adali wanda yake adali liyu da ziyahu don yi musu sakayya ala na'am launukum hukunci ya tabbata ga Allah alqara'un nati zufi hukunci mai zarcewa a cikin su wa huwa asrarul hasibin ubangiji shine mafi gaggawar masu hisabi yuhasibul halqa kullahum yana wa halitta gaba ɗaya hisabi fi karni sinhari a gwagwadon rabin yini min ayyami duniya daga kwanukan duniya li hadisin bi zalika dan wani hadisi da ya zo da haka wafi ruwayata a wata ruwaya annahu ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yuhasibul kulla yana yau baki din halitta hisabi bi miqdari halbi shat gwargwadon yanda za a tatsi nonon akuya daya wato to kul
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قلت يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفتا ولأهل مكة متانا مكة من ينجيكم وكي سيردكم من ظلمات البر دقدوحان تدو in kuka shiga wani hali alhali kuna tudu ba wai kuna ruwa ba wa zai tsirar da ku in ba Allah ba kuna da wani mai tsarawa a nan ba Allah ba dole sai Allah wal bahari ko buhan kogi kun shiga wani hali na kakanikayi a cikin ruwa gawa za ku koma a ce ya tsirar da ku daga wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai a hawalihi ma tsarmatkansu fi asfarikum a halin tafiye-tafiyen hina tad'unahu lokacin da kuke roƙon Allah tarar ru'an kuna masu kaskan da kai alaniyatan a fili kuna roƙonsa a fili wa hufiyatan ku roƙe shi kuma a ɓoye a wani lokacin ku roƙe shi a ɓoye sirran a ɓoye ta kuna cewa lainan jeta na ubangiji wallahi in ka tsirar da mu min hazihi daga wannan hali amin hazihi zulumati daga wannan duhai wa shada'idi da tsanance-tsanance lana kuna na mina shakire za mu zamo daga masu godiya gare ka za mu komo mu yi imani da kai ya ubangiji kulillahu قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل له سنة يا رسول الله الله الله ينجيكم منها shine zai tsirar da ku daga gare ta wata kira'ar yunjikum shine bitta hafifi wata kira ko yunajjikum shine bitashdidi kowace wato sab'iyya ce sab'iyya ce to a nan akwai kira'o'i uku akwai kira'ar an jaitana la in an jaitana min hazi lana kuna na min shakirin kulillahu yunjikum akwai kuma la'in an jaitana min hazi lanakuna na min shakirin ulillahu yunajjikum kira'o'i biyu kenan akwai kuma kira'ar anjana to amma kira'ar anjana shi anan yunajjikum ne shi yasa suka zama uku kadai yayin kira'o'i biyu da fuska biyu anan kira'a ɗaya ko da fuska ɗaya anan shi yasa gaba ɗaya suka zama kira'o'i uku ce ne da su Allah ne ke tsere da ku daga wannan Allah ne ma ke tsere da ku daga duk wani bakin ciki gamme bakin ciki siwafu ma banda wa'annan Allah ya tsere da mu daga dukkan bakin ciki Allah ya tsere da mu daga rashin ruwa Allah ba mu ruwa Allah ba mu ruwa su ma an tumta shirkun amma a ƙarshe ku dawo kuna tarar da wani da Allah bihi kuna tarar da wani da Allah
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل جديد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القادر Allah shi ne mai iko ala an yi asa alaikum azaba bisa aiko azaba a kanku min faukikum daga sama da ku a wayi gari azabar daga sama take zuwa kal hijar kamar duwar wasu irin wanda aka saukar ga mutanen annabi lodo wasai ko tsawa ko tsawa a irin wadda aka saukar ga wa'yansu daga al'ummun da suka gabata au min tati arjulukum tayi kuma ya saukar muku da azabar amma ya zamo azabar daga ƙasar kafafunku ne kan haske kamar kissewa kamar kissewa irin yadda aka yi ga ƙaro fa hasafna bihi wa bidari hilar aw yalbisa kum shi'a ko cudan ya ku koma kungiya kungiya a wayi gari gashi dukkaninku kowa yana da awan musulunci amma ya zama kowa akwai inda ya dosa har haka din ya bayi zuwa a ce ku ta faɗace faɗace ku ta yaƙe yaƙe ana ta kashe kashe firaka ƙungiya ƙungiya motar fatal a hawaii wanda yake mabambanta akan abin da aka zuciya ke so wai zai gabara kun ba ba ya ɗanɗana wa sashen ku azabar sashi bil gitari ta fuskar yaƙi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma nazalat yayin da ayan nan ta sauka haza ahwanu wa aisaru fadan cikin gidan ai yafi sauki yafi dama dama yafi daga ce a saukar da duwatsu daga sama ko a saukar da azaba daga ƙasan kafafu domin wayannan biyu in sun zo ko ta ɗaya daga cikin su ba za ta rage ba amma shi fadan na gida wannan ai zai rage ko za a yi za a ce wasu sun tafi amma dai da wasu za a ce ƙasa kaza mutanen ƙasa suna yaƙi tsakanin kaza da kaza wanda duk kowanne a cikinsu yana da awon musulunci amma dai ga raguwa amma da azaba ce ta sauka daga sama fa ba wanda zai saura ko azaba ce ta fuffugo daga ƙasa ba wanda zai saura shi yasa manzo ya ce haza ahwan wadan ma nazala ma qablahum yayin da abin da yake gaban sa ya sauka shine ala an yabasa alaikum azaban min fawqikum ka sai manzo Allah ya ce a'udhu bi wajhika Allah ina neman ka kare ni dan zatinka Allah ka kare al'ummata daga wannan dan zatinka rawahu al-buhari buhari ya ruwaito wa rawa muslimun hadisa sa'altu rabbi Allah ya ba su ummati bainu muslim ya ruwaito hadisin da manzo yake cewa na roki ubangiji kai ya sanya yakin al'umma ya koma na cikin gida a ce tsakanin su ne suke yaki da juna fama na aniha ubangiji bai bani wannan ba ba amsa min a wannan addu'ar ba wa fi hadisi ya zo a wata hadisi a wani hadisi lamma nazalat yayin da ayan nan ta sauka kala manzo Allah ya ce amma innaha ka'inatu amma wannan fadan na gida abu ne wanda ba makawa sai ya zo wadam ya tawilu ha ba amma har yau lokacin bai zo ba ba a fara ba tukuna amma kuma sai ya zamo sun fara an fara da wato da ya ce قال أما إنها أما أداة استفهام وإنها بكسر الهمزة والأمير أيضا على الأمور الأربعة عذابا من فوقكم وعذابا من تحت أرجلكم وتفريقكم شيئا ونصر القتال بينكم فهذه الأربعة وأن أبو داود كائنة بابك واسيس سامع أسكين الأمة قبل يوم القيامة كفرانا القيامة لكن الأخيران لكن الأخيران سيدي قدابين نكر شيء sun riga sun afko tun daga wakacin zamanin sahabbai amma guda biyun na farko ubangiji ya yi baiwa da cewa ya jinkirta abuwarsu sai kusa da tashin alkiyama shi ne wato ya fasa alaikum azaba mai faukikun aumin tati arjulikum in alkiyama ta matso sai an waye gari wani gari na al'umma muhammadiyya ya nemi su ruwan dutse ko a waye gari ana kitse su daga ƙasa to sai dai malamai sun ce ko da yake su guda biyun na ƙarshen da wato in kana al'awwala ne wa in kana al'awwala ne gyara ne ko da yake guda biyun na farko za su zo wa in kana al'awwala ne ko da yake guda biyun na farko za su zo qurba qiyami sa'ati kusa da tashin alkiyama lakin al'azabu bihi ma sai dai azabar da su laysa amma ba dukkan al'umma zai shafa ba a ce duk al'umma muhammadiyya an musu ruwan dutse wannan Allah ya lamince ba za a yi ba ko a ce duk al'umma muhammadiyya an wayi gari duk an kisfe su to wannan Allah ya lamince wa al'umman nan ba za a yi musu haka ba amma a ce an samu wani gari haka ya afku ko wani bangare haka ya afku to wannan ba ma zai afku wannan haka din zai yi nan da tashin alkiyama unzur kaifa nusarrifu layat a duba ka ga irin yadda muke ta bayyana musu ayoyi daban-daban adilalati ala qudratina maganganu masu shirarwa bisa ikon Allah la'allahum yafqahun ko dai su sa fahimci abin da suke kai ba gaskiya bane ya alamuna anna ma hum alai badil sa san cewa abin da suke kai ba gaskiya bane ƙarya ne
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون to waka zama bihi qaumuka gashi mutanenka sun kareta da qur'anin nan alqur'ani sun kareta da qur'anin wa huwa alhaqu alhali ko qur'anin nan gaskiya ne ai an ka ruhu sun yi musu qur'ani an ka ruhu wata nusa din kewa wun yake ko har su kalu inda suke cewa inna hu sirrun qur'anin nan wai tsafi ne au shirin ko wake ne au kahanatu ko bokanci ne au gairu zalik ko wani wannan daga maganganun da suke fada to wa huwa al-haq gashi ko qur'anin gaskiya ne as-sirku gaskiya ne da annahu munzalun min indillah dan an saukar da shi ne daga wajen Allah wa ma kana min indillah abin da yazo ko daga wajen Allah fa wasilku la mahala lalle gaskiya ne kul ce ne da su kullahum ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lastu alaikum bi wakil ni ba abun wakiltawa bane akan ku fa ujaziyakum ballantana in ce zan muku sakayya kan abin da kuka inna ma ana munziru ni mai gargadi ne gare ku wa amrukum ila Allah lamarinku daga Allah Allah shine mai sakayya akan ku abin da kuka na karyatawa to Allah ne mai sakayya wa haza wannan ayar qabla al-amri bil qitali kafin umarni ne da yaki wato ta zamo mansuha ce ta zamo mansuha ce wala ashara bi zalika yayi nuni da wannan anna ila annahu mansuhun bi ayatil qitali zuwa cewa wannan abinda ayan nan ta kunsa magana ce wadda yake an yi nasin ta an shafe ta da ayoyin da suka zo da cewa a yaƙi kafirai cewa a yaƙi kafirai walakin nal munasiba lil mufassiri abin da ya fi dacewa sai dai abin da ya fi dacewa ga mai tafsirin nan jalaluddin suyudi an ya kula ya ce fa'uka tilaku ballanta na in yaƙe ku badala kaurihi fa'uja ziyaku a maimakon ya ce fa'uja ziyaku ya ce fa'uka tilaku a maimakon fa'uja ziyaku walhasil hasilin bayani ana fil ayati tafsirai ne akwai fassara biyu a wannan ayar al'awwal fassara ta farko annal ayata mukama cewa ayan nan muhukama ce wal ma'ana abinda ake nufi lasu bujaziyan ala amaliku ba zan muku sakayya ba bisa ayyukan ku fil ahirati a lahira to in an tafi bisa wannan fassarar fa ujaziyakum din yayi daidai inda mufassiri ya kawo yayi daidai wasaniya fassara ta biyu annaha mansuha aya nan mansuha ce wal ma'ana lasu muqatilan lakum ana nufin bayan da za in yaƙe ku in hasalan minkum muhalafa dan sabawa ta samu daga gare ku in an wannan ne to sai zama ita ayar an yi nasinta shi yasa abin da ya fi dacewa a nan sai ya ce fa buƙatilakum idza alimta zalik idan ka san wannan falmu fasiru lafaka bai na tafsirai ne mai tafsirin nan namu jalaluddin suyudi ya hada tsakanin tafsirai biyu ne a nan ya ɗauko abin da wannan tafsirin ya faɗa amma a maimakon a gaba ya ci gaba da tafiya da abin da ya ɗauko da farko sai kuma ya saki wannan ya ɗauko wani shi yasa ta nan ne aka ce ya bar al-munasab ya bar abin da ya fi dacewa da kulli na ba'in mustaqam duk wani labari akwai wakacin afuwarsa duk wani labari da abin da ake cewa za a yi kaza za a yi kaza to akwai wakacin wakatun ya kaufi akwai wakacin da zai afu wa yasta zai tabbata wa minhu azabuku yana daga wannan azabar da za a yi muku ana ta faɗa kuna ganin kamar azabar ba gaskiya bane wakacin ne bai ba wakacin yana yi za ku ga azabar ta saukan muku wa sawfa talabu da sannu za ku san haka tadidul lahum wannan ba da tsoro ne gare su وإذا رأيت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إن كجوائن دسكي كوسا وأتكين آيوين الله kaga duk wani mai izgili a game da ƙur'ani ko wani abu da Allah ya umarni da a girmama shi duk abin da Allah ya umarni a girmama kamar masallaci kamar littafi kamar wajen ibada kamar wajen ɗaukan ilimi ballantana a ce yana izgili game da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk mai irin wannan fa'adar annu abinda yake wajibi lalle ka kau da kai daga gare su wala tujalisu ba kai ba zama da su ba kai ba cewa za ka zauna da su bari ba su ba ma maganganun su ba kai ba zama da su shi yasa yanda jama'a ake so da yawa a ce za a ɗau bakar magana a sa wai a ji ko a faɗa wa wani ya ji kuskure ne babba a ce an same ka kana tafiya tare da kai akwai magana mara daɗi da aka faɗa a addini me za ka cimma da wannan ba wani abin da za ka cimma da wannan ƙetare iyaka ne ai magana ce da ba a bar abota ba ba a bar abota ba magana ce da dole ai nesa da ita hakikanin yin nesa kakka yadda ka zauna da su hatta ya huru fi hadisin gari sai fa in sun koma wata magana daban wa in ma yunsiyannaka shaydanu ko dai shaydan zai mantar da kai fi ga mu nuni in a shari'a fi man mazida ko dai shaidan zai mantar da kai da sukunin nuni wata hafifi wato akwai kira a yunsi ka shaidanu akwai kuma kira a yunasiyan naka shaidanu wa yunasi wacce kira a yunsiyan naka sun ɗin ba shadda a kai amma kira a ta biyu wa fatiha wata shidede akwai kira a da fata nuni yunassi sai zama da shadda a kansu a ta farko ko ba shadda a kansu imma yunsiyan naka a ta farko imma yunassiyan naka ko dai daga ansa ne shine sai a ce yunsiyan naka ko kuma daga nassa ne sai a ce yunassiyan naka ko dai daga af'ala ne ko daga fa'ala ko dai shedan zai mantar da kai faka ta ma'ahum ka zauna tare da su fala ta kurba da zikra ba alqawmi zalim to duk sanda ka tuna ba kai ba sake zama tare da mutanen nan azzalimai ai ta zakurihi bayan ka tuna cewa a shakan ba daidai bane to ba kai ba zama da waɗannan azzaliman mutanen fi war zahir mauri almurma an ajiye suna zahiri inda za a kawo lamiri inda za a ce falaka qaul ba da zikira ma'ahum sai aka ce a ma alqawmi zalimina dan a bayyana matsayin su da abin da suke kai wa qala almuslimuna musulmi suka ce in kumna kullama haru don aka ce duk sanda suka fara irin wannan maganganun mu tashi mu ba su waje lam nastadi an najlis fil masjid abin zai kai matsayin ba mu da daman mu zauna a masallaci wannan ana magana ne akan sanda makka bata zamo gidan musulunci ba sanda makka ma a iya cewa a hannun kafiran makka take musulmi a sannan yan tsiraru ne a sannan musulmi yan tsiraru ne a kafiran nan duk zaman da za su yi ba abin da ke gaban su irin zagin musulunci da cin mutunci ga musulunci to musulunci ta ce to yanzu ya zama duk sanda suka fara irin wannan maganganun cewa za a yi mu tashi ai ba mu da dama mu zauna a masallaci dan ko matuka za mu zauna a masallaci su ma za su zauna kuma su in sun zauna magana kenan ba su da wata magana in ba wannan ba wa anna dufa ba za mu samu damar mu dawafi ba fa nazala to shine sai wannan aya ta sauka wa ma ala allazina yattaquna min hisabihim min shay walakin zikri la'allahum yattaqun wa ma ala allazina yattaquna min hisabihim min shay wanda suke jin tsoron Allah dan kafiran nan sun faɗi maganar da suka faɗa ta izgili ga ayoyin Allah ko izgili ga abin da yake Allah ya umarni da a girmama to su masu tsoron Allah ai ba wani abu a kansu na daga hisabin da za a yi wasu masu faɗan magana ai wanda shi bai faɗa ba bai nufi a faɗa ba yaƙi to don mai faɗa ya faɗa sai a ce shi ya laifi a amma Allah ne ta ƙona min hisabin min shai ma tsoron Allah ba wani abu a kansu na daga hisabin da za a yi wasu masu kutsawa a irin wannan maganganun iza ja na so dan ma ya kama musu dole sun zauna tare da su to duk da haka dai ba za a yi musu wani hisabi ba a kai falgulus ma da ha'irina ai zama tare da masu kutsawa ga rumamun ba abin hanawa ba ne amma fa wannan hukunci hukunci ne na zamani make ba zamani madani ba zamanin madina wato bayan da aka ci baka da ta koma kasar musulunci to sannan ba za a lamunci wani ya ringa faɗa irin wannan magana ba ba daidai ba ne wani ya ringa kutsawa a cikin ayoyin Allah tabaraka ta'ala kuma wanda diyai dole ne a ɗau mataki a kansa lakin sai dai bishar da adami musayar ce kai ya zamo su taya su da sharaɗin rashin taya su limamin alayhi ga abin da suke kai kuma ya zama su ne musu wa'azi suna hana su daga abin da yake ba daidai ba wanda ya zama keɓancewa ne ga hannun da ya gabata walakin sai dai alaihim zikira wajibi ne akan su ringa gargaɗe taskiratun lahu gargaɗe gare su wa mau'izatun da tunatarwa su ringa tunatar da su su ringa gargaɗe la'allahum yattaqun ko dai sa kiyayi kutsawa duk wanda ya ba daidai ba a fito fili a nuna masa cewa abin da ya ba daidai ba ne ta yiwu in an ci sa'a wanda Allah yake nufin shiryarsa ne ya dawo ya daina wanda kuma Allah baya nufin shiryarsa ai bayan da za a yi da shi inna lazina qala in kalbatu rabbika la yu'minuna walau ja'atun kullu ayatin wa zaril lazina wa zaril lazina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharwatuhum alhayatud dunya وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذل الذين تهزوا دينهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وإن da suka mai da addininsu allazi kullifu addinin da aka dora musu lalle su tafi da rayuwarsu a kansa wa huwa dinul islami shine addinin musulunci da ya kawo wannan allazi kullifu ya ije wata magana ce da za a iya cewa ai kafirai ba su da wani addini daga addinan da suke abar shar'antawa me yasa za a dangana addini gare su a ba da labari daga gare shi a ce sun rike shi wasa da warge aka ce a addinin da aka ce su kula da shi wanda shi ne musulunci addinin da aka ce wajibi ne akan su wajibi ne akan kowa ma ya tafi da rayuwarsa a kai wanda shi ne addinin musulunci suka bai da shi wasa da warge duk sai za'in bai suke yin izgili da shi suke yin izgili da shi waƙar ratumul hayatun duniya rayuwar duniya ta ruɗe su falata ta'arran lahum kakka ce zaka bijira gare su ka kyale su wa haza wannan bayani na wazarin lazina qabla al-amri bil qital kafin umarni ne da yaki ai fa huwa mansur ya zama an yi nasin sa bi ayati da ayoyin yaki wa yadullu fi ummi hadhihi al-ayati man ta'adda din al-islam lahawan wa la'iba wanda duk ya rike addinin musulunci a matsayin wasa da warge to ya shiga a cikin gabawar wannan aya ya farar a cikin addinin musulunci abinda ba ruwan musulunci da shi kama hawarijawa wanda suka kangare wa sayyidina ali suka yi da'awar cewa sayyidina ali ai ya kafirta sayyidina ali ya fama da mutane iri daban-daban akwai wanda suka kai shi matsayin da ba nasa ba akwai wanda suka ce ai shine ma manzo mala'ika jibrilu ya kuskure amma ga sayyidina ali aka aiko shi akwai wanda suka ce a ai sayyidina ali gaba ɗaya ma Allah ne to akwai wanda suka ce ai gaba ɗaya ma ya kafirta dan wuta ne eh dan wuta ne shi yasa yanda ya zo mutum biyu za su halaka game da sayyidina ali na farko wanda zai ketare da shi fiye da matsayinsa na biyu wanda zai tauye shi daga matsayinsa to su hawarijawa sun tauye sayyidina ali daga matsayinsa suka yi da'awar cewa da ya yadda da haka maini ya kafirta ai Allah ya ce inil hukumu illa lillahi inil hukumu illa lillahi shi yasa shi da yadda da cewa a nada wasu su hukunci ai ya bar wannan magana ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yaƙe su yanda ya kama wa yancan din masu cewa shi Allah ne ya kokona su bayan ya nemi su tuba sun ki tuba yasa aka haka rami aka kunna wuta ya ringa jefa su da daidai da daidai duk da haka ba su tuba ba sai ka ce a sannan ne ma su suka kara tabbatar da maganar su tunda ba mai azaba da wuta in ba Allah ba yashe musu azaba da wuta kuwa wa ba ruman yadda intisaba ila salihin da sashen masu da'awar dangantaka ga salihan bayan Allah ana samu sashen masu to duk hukuncin su dai ya shiga karkashin wannan aya yanda za a ga tintini tun zamanin su gazzali ya yi littattafai a kan raddi a kan irin wa'annan hakanan daga baya a dikan shau abdulkadir jelani sai dai abdulkarim jeli yake faɗa a wani littafinsa cewa irin wa'annan sun bayyana yace ya ga irinsu a kirmana da jilana wato asalin garinsu da ira da na sabir ya ce dan nan ya ga irinsu ya ce lalle ne a tsaya tsayin daka akan waɗannan a nuna musu tsarin na Allah ba haka yake ba tsarin na Allah ba haka yake ba inda sai dai Mustapha Bakari ya ciro wannan daga sai dai Abdul Karim Jeli a littafin sa Al-Qawatul Hida to a asu ja'alu tariqatan musilata ila Allah yana suka mai da hanya mai sadarwa ga Allah dablan wazumura suka mai da ita ganguna da wake-wake wa'ada su umura suka fara da wasu lamura la ta yi dinillah da ba daidai bane a addinin Allah to duk waɗannan wajibi ne a tsaya a kansu kuma a lalle a fita daga hanyar su da hanyar su a kyale musu kuma a tsaya tsayin daka wajen faɗakar da su da faɗakar da bayan Allah cewa abin da suke kai ba gaskiya bane wagar ratubul hayatu dunya wa hadha qawlu amri bil kitab zakir bihi kai gargadi da qur'ani ai bil qur'ani kai gargadi da qur'ani annasa ga mutane li Allah tufsala nafsu dan kada a miƙa kai zuwa halaka rai tana ji tana gani mala'ikan mutuwa ya zo zare ta bima kasaba tare da ta abin da ta aikata sai mala'ikan mutuwan ya zo mutum ya fi na a dawo da ni Allah a dawo da ni Allah a kala mun ko kaka a kara mun ko kaka rabbiyar du'un la'alli amalu salihan fi ma tarak rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin ya shi yasa a kiyayi wannan mutum ya zo yana farkar jaji sanda abu ya riga ya abu ya ringa cewa a sannan ne wai zai tuba ba wani tuba nasa a sannan da za a karba alaisalamin dunillahi waliyu ba ta da wani mai taimaka mata ba Allah ba inda da ta ba tsarin Allah to yau kan ta rasa wani mai taimaka wala shafi'un ba ta da wani mai ceto yamna wa anhar azab da zai hana azaba daga gare ta wa inta adil kullu adlin in ta ce ma za ta ba da fansa duk wata fansa tafdi kullu fida'in za ta ba da fansa duk wata fansa la yukhaz minha ba za a karba ba daga gare ta ma tafdi bihi abinda za ta zo da shi a matsayin fansan in za ta ba da duniyan nan da abinda yake cikinta da ninkin ninkin ninkin ninkin haka ba za a ba za a karba ba ulaka lazina uksilu wannan fa su ne aka fidda su daga sa tsammanin tsira bima kasabu saboda ayyukansu ayyukansu sun sa sun kai matsayin lalle sun fidda rai daga tsira lahum sharabu min hamim za su gamu da abin sha daga ruwa mai tafarfasa ruwa mai tafarfasa wanda suna sha zai ɗaiɗai da hanjinsu wasu kuma an hamiman fakatta a am'ahu a su sha ya zamo leɓansu ya karkato har ƙirji leɓan ƙasa leɓan sama ya sama har bakwarkwaɗar kai ma in balikin nihayatul hararati ruwa wanda yake ya kai karshen zafi wa azabun alim da azaba mai radadi mulim mai radadi fa'ilu anan mai ma'anar mufilu ne kamar na baitin abdul ba'di karib ne amir rahanata da'isani yana nufin musmi'u bai ma kano ya da sababin kafircin da suke abinda ya musu wannan kafircin da suke ma din wato masdariya ce shi yasa fasir ya fassara da cewa bi kufrihim da sababin kafircin su
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل كنيدة يا رسول الله أنا دعوه ينزديدين متشيزا مبوتا وما لا ينفعنا abin da ba amfanin mu yake ba bai ba da idan mun bauta masa wala ruruna ko ba cutar mu zai ba bitarki ha dan mun bauta masa min dunillahi mu kyale Allah ga Allah subhanahu wataala wanda shine ya mallaki komai namu shi ya halice mu kuma makoma mu gare shi ne kuma shi ya mallaki komai namu amma ba mu bauta masa ba mu koma bautar abinda duk bautar da muka yi masa ba zai mana rana ba kuma dan mun bar bautar tasa ba abin da zai mana wahuwal asnamu shine gumaka ila an ce sabab nuzuliha sababin saukar wannan an abdurrahman ibn abi bakar siddiq cewa sayyidina abdurrahman dan sayyidina abi bakar dan sayyidina abu wato kuhafa kafin ya musulunta ya kiran mahaifinsa zuwa bautar gumaka sai wannan aya ta sauka ana umarta annabi sallallahu alaihi wasallama ya radda bisa abdurrahman ibn abi bakar siddiq da banda ya tafi akan irin maganarsa illa kuma daga baya sai musulunta kuma sai wata sa'a ya zamo ba ka masa a musulunci ta wani bangare shi yana da ɗa ɗan da yake an kai shi wajen annabi ya zamo me ya zamo sahabi ga shi shi kansa sahabi ga ubansa sahabi ga kakansa sahabi eh waye za ka samu wanda za a ce yana da ɗa sahabi ubansa ma sahabi ne kakansa ma sahabi ne shi kuma kansa sahabi sai abdurrahmani sai abdurrahmani shi ya sami irin wannan to shi ne ɗan sayidina abubakar ɗan sayidina abubakar to shi sayidina abubakar sahabi ka mahaifinsa ma ya musulunta shi abu kuhafa shi ma ya musulunta gashi kuma shi abdurrahmanin yana da ɗa dan da yake an kai shi ya ga annabi annabi ya gan shi ya zamo shi ma sahabi kaga ya samu wani matsayi wanda dacin yana wani matsayi amma Allah ya mai da shi matsayi madaukaki wa fihi itinahu akwai kula a wannan ayar da sha'anin sayyidina abubakar da bayyana fifikonsa haisu jihar amru ila rasulillah inda magana ce ta sayyidina abubakar amma ba shi aka tara da maganar ba sai aka fuskantar da maganar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya zama da shi da manzan Allah duk ɗaya ne maganar manzan Allah aka yi wa abubakar maganar abubakar aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hakikan lamari wannan umarnin lamarin na sayyidina abubakar ne abinda ake nufi ma'anar wannan dai ibadatu man la yanfa'una idza abadna mu bautar wanda ba zai amfane mu wajen mun bauta masa wala ruruna ko ba zai cuce mu wajen ban bauta masa ba ai wannan bai kamata ba ai duk abin da mai hankali zai yi mai amfani amma ba kai abin da yake bai da amfani ba ka bautawa wanda bautar ba za ta yi ma rana ba wa ma du'a'ul kafirina illa firula la wala zai min duni la tajibuna lahum illa ka basid kaffai ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibaligi wa ma du'a'ul kafirina illa firula wani wuradu alaƙabina ya dace a mai da mu da baya da baya na rijo'u mushriki na mu koma muna masu tare da wani da Allah ba da isa dan Allah bayan Allah ya shirye mu ilal islami zuwa musulunci yanzu daidai ne Allah ya ɗora ka akan tafarki wanda yake na shirya ka tsaya ka ji zigar wani mai ziga har ka bar abin ba ta ba bisa wata hujja ba Allah ya hore ma a kullum kai istighfari safa da yamma kai salati ga annabi safa da yamma kai ailala safa da yamma har ma saboda son haka kace kai kai wa Allah alkawari cewa ba za ka taba bari ba kayi mai kenan abin da ake kira bakanta ya zama wajibi ka cika ko man nazara an yudi Allah falyudihu yufuna bin nazari wa yafuna yawma kana sharruhu mustadira kana wannan matsayin wani ya ce ma ina ko ba ina aka ga istighfari ina aka ga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ina aka ga hailala ai kun an ce ba a ga wannan ba to ba a ga musuluncin ba eh in an ce ba a ga wannan ba to ba a ga musuluncin ba ma gaba daya awa kubrun billahi an qala abdun muhlisan la ilaha illa allah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu gufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra ta madu uqubahu in dai haka a ce wai ai ba daidai bane wani kawai ya zuga ka kana kan daidai ne na ka gani ino an ce ma annabi ya lako na wani ne ko a gashi kuwa qur'ani ma ya zo da haka annabi ma ya lakana wanda bai sani bai ya koma wajen wanda suka sani fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna bayan ku Allah ya shirya da mu kallon ta wato shaydan kamar wanda shaydanu suka bada shi filari a duniya hairat yana mai ɗimuwa mutahayyiran yana mai ɗimuwa la dari aina yanzu yarsa ina zai halun min alha'i shi wannan kallazi sahawatu shi hairana din hairana din hali ne daga hakurin nan na istahawatu maqulin bihina to shine kuma aka kawo hali daga gare shi shine hairana wanda asalin hairana din nan masdari ne amma ana nufin sunan fa'ili shi yasa mufassiru ya fassara da mutahayyira lahu asabu yana da abokan tafiya rubbatun yana da abokan tafiya da unahu ilal huda suna ta kiransa zuwa ya dawo ga shirya liya haduhu dariƙa don su shirya da shi ga hanya ya kulu na lahu suna cewa da shi itina ka dawo ka dawo ka dawo fada yujibun amma ya kasa amsa musu faya halik wannan ya jawo masa ya halaka wal istifhamu bil inkar istifhamin wato ana domin doni lahi na inkari ne ai bai dace ba wajen wulatul tashbihi halu min ramil radud kalla zitta wa shi kansa hali ne daga lamirin nuraddu nuraddu wa nuraddu wato na'ibul fa'il lamirin da yake na'ibul fa'ili wa nuraddu nahnu lamirin da yake mustatiri ne wujuban ko eh shi ma mustatiri ne wujuban shi yasa da ake cewa sai in fi'ilin mabni ga fa'ili a'a ko fi'ilin ma mabni ne ga maf'uli ai lamirin yana istitari wujuba eh yana istitari wujuba to lahu asabu to kul ne da su inna hudan lahi shari'a ta Allah allazi huwa islam wanda shine musulunci huwa huda shine shari'a wanda duk Allah bai shari'a ba duk wanda Allah bai shirye shi ba to fa ba wanda zai shirye shi man yadillahu fa huwal mutad wa ma adahu abinda yake wani shiryar Allah ralalu bata ne kuma duk wani abu da bawa zai riko da shi ya riko da shiryar Allah ya riko da Qur'ani ya riko da abinda Qur'ani ya tabbatar da cewa lalle ne a riko da shi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa diwa Allah wa diwa rasula wa diwa rasula la'allakum tahtadun wa ma wa umirna wa umirna an umarce mu an nuslima mika kanmu bi wato bi an nuslima ko li an nuslima cewa mu mika kanmu li rabbil alamin ga ubangijin halitta ko me mu yadda da yadda Allah ya hukunci kan mai zama muna da wani hukunci wanda yake kishiyantar hukuncin Allah ونقيم الصلاة ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون كما أن أمرتهم مصيد الصلاة an faɗa mana cewa lalle a tsaye da sallah a zo da sallah cikakkiya wadda in an yi ta za ta tsaya ba wadda za a yi mutum yana gamawa a ninke a jefo masa ba wannan kaga bata samu tsayawa ba a zo da sallah da kula da sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da adabu ɗinta tare da cikakken hururi a ciki wanda hururin nan shine ran kowane aiki na ibada innal hurura huwa ruhul amali bi ghairi ma taqulu la tashtagil wattaqu ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa allazi ilayhi tusharu ubangiji shine wanda gaba daya za a tara ku zuwa gare shi gaba ɗayan ku za ku taru gare shi tujma'una za a tara ku zuwa gare shi yau malkiyama rana alkiyama lil hisabi dan yi muku hisabi wa huwa allazi wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun
قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير wa huwa alladhi halaka samawati wal ard ubangiji shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya kuwa ba an halicce su ne dan wasa ba la hazilan wala abisa bal halaka ma ubangiji ya halicci sammai da kasai lihi kame dan hikimomi dewa wa masaliha li ibadihi dan maslaha ga bayi wa yu'idu hadha al ma'ana qawluhu ta'ala ma halaka samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibina fadin Allah wa ma halaka samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibina ya karfafa wannan ma'ana waskur ka tuna yau mai ya ƙulu ranar da ubangiji zai ce lishe ga abu kun afku faya kun sai ku aga abin ya afku ko yau mulkiyama shine ranar alkiyama Allah zai ce da sa alkiyama tashi sai ko ta tashi sai ta zama ta tsaya nan take ya ƙulu lil halki zai ce da halitta gaba ɗaya ƙomo ku tashi faya ƙomuna sai ko su tashi gaba ɗayan ba wanda zai ki amsa umarnin nan na Allah ƙaunuhul haq maganar Allah ita ce gaskiya asirku maganar da take gaskiya alwaƙi la mahala ba makawa sai ta afku duk abin da Allah ya ce zai afku to zai afku wala hulmut na eh fa yaqumuna eh wato fa yaqumuna ana ba da labari ne ba wai lalle za a yi masa nasu ba a ce fatta zo jawabin amri ba ka fahimta eh wa a ce fa yaqumuna ya fi kyau fa yaqumu ya sa ko a kyale shi haka din amma dai abin da ya fi ya zama a yi rafa'a a nan saboda ba wai ba da labari ne ba wai ana faɗar jawabin umarnin nasa ba ne a ƙaunula magana Allah ita ce gaskiya alwaki la mahala wala hulmulku sarauta ta tabbata gare shi mai mafi ranar da za a yi busa a ƙaho a nan duniya wasu suna ganin sun isa za su ce a yi a yi za su ce a bari a bari amma akwai ranar da za a tabbatar ba wanda ya isa ya ce a yi ko a bari in ba Allah ba tabaraka ta'ala Allah ne mai zartar da komi ranar da za a yi busa a kaho annafatas saniya busa ta biyu min israfil daga mala'ika israfil la mulka fihi gairi a wannan ranar ba sarauta ga wani Allah bi dalili saboda limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar alimul ghaibi washada Allah shi yasa abin da yake fake da abin da yake a fili ma gaba ma shuhida yasa abin da yake a fake da abin da ake gani ko hakim habir ubangiji shine gwani fi halki a cikin halittarsa duk abin da Allah ya akwai gwaninta a ciki masani ne ko ibadin al-ashai da abin da yake ya yana daga lamurra ka zahiri ha yanda yake ya san abin da ya bayyana daga lamurra alhamdulillah sai ta shukala ibrahim
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين قال الله سبحانه وتعالى ومن سبحانه وتعالى يتي واذكر كتنا إذ قال إبراهيم وقت عند النبي إبراهيم يتي li'abihi yace ga mahaifinsa malamai da suka ce a'a ba wai mahaifinsa bane wanda ya haife shi dan uwan mahaifinsa ne azara shine azar huwa laqabuhu azar dinnan wato laqabinsa ne wal jumlatu ita jumla qala ibrahim ma'tufatu an adabta ta ne ala jumlati bisa jumla kula da domin dunillahi wal ma'ana abin da ake nufi kul ya muhammadu li kufari makka ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace da kafiran makka ana tu'minu la ma la yanfa'una wa la yaruruna yanzu daidai ne mu ce za mu bauta wani abu daban ba Allah ba abinda in mun bauta masa ba karan mu zai da wani abu ba in mun ki bauta masa ba wani abu zai cuce mu da shi ba ya kafa hujja a kansu da abin da ya fi ga annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wassalam ma qaumihi tare da mutanansa hasu shanna'a inda ya aibata musu bauta gumakan da suke aka ce shi sunan azaru din tarahu azaru din lakabinsa ne sunansa tarahu yuqra'u bil ha'il mujama wal ha'il muhmala ana cewa tarahu ko tarahu ko ha karamin mai dugo ko mara dugo wakila wasu suka ce inna azara ismuhu azara din ne sunansa wa tarahu laqabuhu tarahu ko shine lakabinsa wa huwa jam'u bayna qawlaini wato wa azaru azaru din min al-uzri wa huwa al-aib li'annahu qama bihi al-aib domin shi aibi ya tsaya da shi haisu abadal asnama inda ya bauta gumaka ko ko azru din al-iwaju karkata wala shakka annahu qama bihi al-amrani al-aib wal iwaju ba ba kokanto cewa shi lamuran biyu sun tsaya gare shi da aibin da karkata a tattai zu asnaman yanzu daidai ne ka riki gumaka aliha a matsayin iyayen gizi kamar da gumaka su za ka ringa bautawa haka ko yayi daidai ta abuduha da za ka ringa bauta mata almuradu biha abinda ake nufi da asnamu masu wira ala hayatul insani abinda aka suranta masa sifar mutum wa ubida aka bauta masa min dunillah a maimakon a bauta wa Allah kana min hashabin aw hajalin aw zahabin aw kiratin aw gari zalik daidai an yi ta da itace ne ko da dutse ko da zinare ko da azurfa ko da wani abu daban wa asnama maf'ulun awwal li tattahiza asnamu din maf'uli ne na farko na tattahiza wa alihata alihat din ko maf'ulun sani shine maf'ulun na na biyu yanzu ka rike ta a matsayin abin da zaka bautawa istifhami ne na taubihi inni areka wa qawmaka fi dalalin mubin ni ina ganin ka da kai da mutanen ka bitta ya zaya da ku riki gumakan nan a matsayin abun bauta ina ganin ku a cikin bata an laƙe daga gaskiya mubinin wanda yake a fili
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين to wa muku tara hasil ayatin abinda wannan ayat za ta hukunta da kuma ayat suratu maryama iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasuhu wa la yasuhu wa la yughni anka shay'a cewa azaru dinnan mahaifin annabi ibrahim ne wanda ya zamo kenan ba musulmi ba wannan zai iya kawo rikici bisa abinda masana hakika suka ambata anna nasaba rasulullah cewa dangantaka manzo sallallahu alaihi wa sallama mahfuzun abin kiyayewa ne mahfuzun labarin annafa a nisar manzo sallallahu alaihi wa sallama abin kiyayewa ce daga shirka ɗaya daga mahaifinsa bai taɓa sujjada ba tun daga mahaifinsa da ya fito daga gare shi shine shugaba abdullahi har zuwa annabi adam ba wani da ya taɓa yin sujada ga gunki da ɗai da wannan mai tafsirin mai tafi wato mahalli inda allah ya ce wata kallu baka fi sajidina busiri ya ce a hamziyarsa wa badalil wujudi minka karimu min karimin aba uhu kurama'u wa badalil wujudi minka karimu mai girma minka wanda shi ne kai wannan min din tabiniya ce bada ya bayyana lil wujudi ga halitta min kiramin daga iyaye ya min karimin daga wani mai girman ko min kiramin daga iyaye masu girma aba uhu kuramau da baki ɗayan iyayensa masu girma ne wa ujiba amma an ba da ansa daga wannan cewa kare su din da ake daga shirkar fi zaharihim matukar hasken manzo yana jikinsu yana bayansu idan ya ciro daga bayansu abu ne mai yiwuwa a ce sun bar addini bayan nan haka malaman tafsiri suka faɗa a nan anna azar abu wannan fan an ce za a yadda da cewa azaru shi ya haife shi amma wasu malaman sun ba da amsa a nan kuma da hana cewa a ce azaru din mahaifinsa ne bari ya kasance an mahu amminsa shi ya kasance ba musulmi ba tarihu din shine mahaifin annabi ibrahim wanda shi ya mutu tun kan ma a bayyana tun kan a bada manzanci ko annabta ga annabi ibrahim bai taba sujada ba ga gunki sujadarsa ga gunki bata tabbata ba dahir dai an kira shi mahaifi bisa al'adar larabawa daga ambatan dan uba a kiransa uba ya zo a cikin taura cewa sunan mahaifin annabi ibrahim shine taraku ba a garu ba wakazalika
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كما أريناه إرلال قومه كما ينمك مكنونا والنبي إبراهيم شوى إرلال أبيه وقومه شوى ما أبنسى دمتا ننسى دك أكم أتا سكيت وكذلك أكنا ما نري إبراهيم muke nuna wa annabi ibrahim malakutar samawati sarautar sammai wal arda da kasai liyastadilla bihi dan ya kafa hujja da wannan alawa hadaniyati na bisa kadaitar Allah tabaraka wa ta'ala ake nuna masa bisa babi ta'limihi tauhida dan saboda an sanar da shi kadaita Allah wa kaunihi da zama wasu majmulan alaihi an halice shi bisa kaɗai ta Allah lima warada saboda abin da ya zo a hadisi cewa annabi ibrahim yayin da ya sauko daga cikin mahaifiyarsa ya miƙe bisa kafafunsa ya ce la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa yumitu alhamdulillah allazi hadana li hadha shi yasa ake lissafa annabi ibrahim cikin waɗanda suke magana waɗanda suka yi magana tun suna kan shimfiɗar haihuwarsu yadda jalaluddin suyudi ya kawo su mutum goma ko sha ɗaya ko ta kallama filmadin nabiyu muhammadu wa yahaya wa isa wal khalilu wal khalilu wa maryamu wa mubri jurejin sun mashahidu yusufin وتبن لدى الأهدود يرويه مسلم وما شركم في آل فرعون طفلها وفي زمن الهاد مبارك يتم تكلم في الماضي النبي محمد ويحيى وعيسى والهليل ومريم ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأهدود يرويه مسلم وما شدة في آل فرعون طفلها وفي زمن الهادي الم... وتبلغ عليه مر بالأمة الذي يقال لها تزني ولا تتكلم سوى ما شرعت في آل فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يهتم تو annabi ibrahim yana cikin waɗanda suka yi magana tun suna kan shimfiɗar haihuwa ake nuna ana nuna masa sarautar sammai malakuta din ma'anarsa mulku a share bi zalika yayi nuni da yace ma'anar malakutu mulka ila anna al murada bil malakuti al mulku cewa abinda ake nufi da kalmar malakutu mulku jar a cikinsa ta zo ne da mubalaga kamar ragabutu ko rahabutu ko rahamutu daga ragabatu a ce ragabutu ko rahabatu a ce rahabutu ko daga rahamatu a ce rahamutu bisa wannan wal mulku wahidun da malakutu da mulku duk ɗaya ne farkon amma sufaye sun ce akwai bambanci tsakanin mulku da malakutu suka ce abinda ake kira mulku shine duk abinda yake ya bayyana gare mu abinda za mu iya gani ko za mu iya ji malakutu kuwa abinda yake ya buya daga gare mu kamar sammai da abinda yake cikin samman iza alimta zalika in ka san wannan abu da wannan aka faɗa a nan abinda ya fi kamata a wanzar da maganar bisa zahirin a ce malakutu din malakutu ake nufi ba mulku ba saboda abin da ya zo cewa annabi ibrahim an tsaye da shi bisa wani dutse aka yayi masa daga sammai har zuwa ga al'arshi da kursi da baki ɗin abin da yake samman daga abubuwan ba make har aka nuna masa mazauninsa a aljanna wannan shine fassarar fadin ubangiji wa atainahu ajrahu fid duniya tun yana nan duniya mun nuna masa mazauninsa a aljanna mun nuna masa ladansa a aljanna aka yayi masa daga kas har ya dubi kasan kasa na kas ya ga duk abin da yake cikinta na daga abubuwan mamaki wannan ya fa'idantar da cewa ru'yatu din basariya ce la ba ilmiya ba wato ya zama kenan an ce basariya ce za ta nasarci mafuli daya da yake an mai da ita kuma ara daga ra'a basariya to sai zamo ara din wadda aka kawo murari'inta a nan za ta nasarci mafule biyu su ne da ibrahima da kuma malakuta samawati malakuta shine mafuli na biyu li ilmi irfanin wa zanni tuhuma ta'adiyatun liwahidin multazama wa in ta'adda liwahidin bila hamzin falis bihi tawassala liyastadilla bihi dai kafa hujja da shi ala wahdadiyati na bisa cewa Allah makadaici ne ai liyu'allima qaumahu dan ya sanar da mutanansa kaifiyatul istidlali yanda ake kafa hujja ala zalika bisa haka lali tauhidi nafsi ba wai dan shi akan sai kada ta Allah ba fa inna tauhidahu domin shi kada ta wasa ga Allah bil mushahadati la bil dalili da gani ne a zahiri ilmul yaqini ne gare shi ko ainul yaqini ma ne ke gare shi ba wai ta kafa hujja ba ba ilmul yaqini ba wato ba ba kafa hujja ba ne nasa matsayin wa li yakuna min al mumkinin dai zama daga masu sakankan cewa biha da ita wa kazalika kaza wa jumlatu wa kazalika jumla wa kazalika wa ma ba'da ha da abin da yake bayan ta i'tiraru jumla ce mu'tarira a shi yasa ba ta da mahalli kenan a da irabi ta yi tirari tsakanin fadinsa wa izgala ibrahimu da kuma falan ma janna alaihin lailu udifa ala qala a an ya dafe bisa qalan wato qala in inni araka in qala ibrahim li abihi falamma janna alaihi al-layl فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين falamma janna alaihi al-layl yayin da dare ya rufe annabi ibrahim da duhu ra'a kaukaba annabi ibrahim ya ga tauraro kila huwa zuhura aka ce tauraron zuhura ne wanda ya gani qala liqaumihi yace da mutanansa wa kanu najamina sun kasance masu bautar taurari su bautar su taurari suke bautawa yace haza rabbi ashe wannan shine za ku ce ubangiji na fi zamikun a inda kuke faɗa falan ma a fala da tauraron nan ya faɗi ya ɓuya ya zamo babu shi fala sai annabi ibrahim ya ce lawi bulafil ba na son masu ɓuya an atta ya zahum arbaba a ce rike su a matsayin yayin gidi liyanar rabba domin wanda yake ubangiji la juzu alai ta gayo baba ne mai yiwuwa a gare shi a ce jirkita ta afko a gare shi wal intiqal ko turuwa li'annahuma min sha'anil hawadis domin jirkita da ciruwa daga wannan waje zuwa wannan waje lamari ne na abin da yake fararre ba wanda yake ba fararre ba falam yanjah fihim zalika wannan hujja da annabi ibrahim ya kawo bata biya bukata ba a game da su ba su bar bautawa taurarin da suke kai ba wa hasilu zalika hasilin wannan أن نمروز بن كنعان تو نمروز بن كنعان كان يدعو الناس إلى عبادته يا سنشي أنا كلا متاني إذا أسبوتا مثلا yana da bokaye yana da masu duba sun ce da shi fi baladika hazihi sanata gulamun yugayyiru dina ahlil ardi za a haifi wani yaro a garinka a wannan shekarar yaron da sai ya jirkita addinin mutanen duniya halakaka da gushewar mulkinka zai zamo a hannunsa wannan ne yasa Namruzu ya umarni da cewa a yanka duk wani yaro da za a haifa a wannan shekarar ya umarni da cewa a ware mata daga maza don kan wata mace mata ciki balle har ta haifi ɗan da a hannunsa ne gushewar sarautarsa za ta afko ya sanya mutum akan duk maza goma da zai kare su da zai kiyaye su ya hana su saduwa da matansu idan mace tana cikin al'ada tana cikin jinin haira sai su kyale ta mijinta ya iya zuwa inda take ta je inda yake tunda a sannan ana ganin ai ba za ta ciki ba domin ko su sun kasance ma daman ba sa saduwa da matansu in matan suna cikin jinin haira amma da ta tsarkaka daga jinin hairar sai su tsare tsakanin su ba ta da damar ta ga mijinta mijinta bai da damar ya ganta namun ya fita tare da maza a jeji ya ware mazan daga mata don tsoron wannan ɗa da aka ce za a haifa ya zauna a wannan halin yadda Allah ya kaddara zai zauna sannan wata bukata ta bayyana gare shi a gari akwai wani abu da yake so a ɗauko masa a gari ba wanda ya amincewa a cikin mutanensa ya aika akan wannan bukatar in ba azaru ba ya aika aka kira a azar ya halarto da shi wajensa ya ce da shi ina da wata bukata a wajenka uhibbu usika bi ana son ma wasiya da ita lisikace bika ban ce kai zan aika ba a wannan bukatar sai fa dan na yadda da kai fiye da kowa shi yasa ne ma magiya Allah ta dunuwa min alika kaka fusace iyalinka in ka je ɗauko min bukatar nan ta wa kaka fusace iyalinka sai azar ya ce da shi aini na fi rowa kada bata addini na fiye da a ce in haka su a wajen su bin sarkin addini ne shi yasa ya ce yana rowar bata addininsa ya fi karfin wanda za a ce ma sai an tsaya yi masa wasiya ya masa wasiya da bukatarsa ya shiga garin ya biya bukatar sarkin ya ɗauko wa sarkin abin da yake bukata dakhala ala ahli sannan ya shiga gida wajen iyalinsa lam yatamallak nafsuhu sai ya kasa mallaka kansa aw aqa zawjati sai da ya sadu da matarsa hamalat min ita ko na saduwa da ita nan take ta samu ciki da annabi ibrahim falamma dalat waladha wiladatuwa yayin da haihuwarta ta matso kusa kharajat haribatan sai ta fita a guje ta gudu daga garin khafata allah tala mafata an yaddali a alaiha don tsoron kai ya tsinkaye ta sarki ya san da labarinta ta haihu ya kashe ɗanta falamma wada'atu yayin da ta haifi annabi ibrahim ja'alat fina sai ta sanya shi a wajen ƙorama busasshiya thumma lafatu sannan ta nannaɗe shi a wani yanki ta bar shi ila wani ƙaunin aka ce ta ba mahaifinsa labari da shi ila la wani ƙaunin aka ce a uban ma bata faɗawa ba ana tahtalifu ilayhi ta kasance ta kan kai ta komo wajen da ta ajiye ɗan don ta ga wani hali yake ciki fatajidahu hayya duk sanda ta bar shi tana ɗaukan ka ta dawo zai mutu amma duk sanda ta je sai ta gan shi yana nan da rai ya masu min asbu'i mu'min ma an yana tsotsar ruwa daga wa- yatsa ɗaya daga yatsunsa min asbu'i mu'min ɗaya yatsan kuma sai ya zama tsotsar nono yake min asbu'i daga ɗaya yatsan kuma mai min asbu'i daga ɗaya yatsan kuma zuma daga ɗaya yatsan kuma dabino kana ibrahim annabi ram ya zama yana girma a yini kamar girman da yara suke a wata guda wa bishari a wata akan girma kamar girman da yara suke a shekara kama kasa amsaka ya zauna wata goma sha biyar قالوا suka ce لما شاب ابراهيم a yanda annabi ibrahim ya zamo samrayi هو في التربيه yana cikin wannan kwazazzaban wannan ramin انا لامي sai ya ce da mahaifiyarsa waye ubangiji na قالت انا ta ce ni قال فمن ربك ya ce to ke waye ubangijinki قالت ta ابوك ce mahaifinka قال فمن رب ابي ta ya ce to waye shi kuma uban- uban- ubangijinsa قالت اسكت ta ce in shiru wannan magana taka ta ta cika ya tsawo ثم رجعت الى زوجها sannan ta koma wajen mijinta قالت ta ce da shi رايت الغلام الذي kunna nuhaddasu annahu yugayyuru din ahlil ari katina yaron da aka faɗa mana cewa zai jirkita addinin mutanen duniya ثم اخبرته sannan ta bashi ai gashi ko na haifa sannan ta bashi labari da abin da ɗan nan nata ya faɗa فاتاه ابوه a قال- sai ubansa agaru ya je wajensa قال ابراهيم sai annabi ibrahim ya ce da shi فتاه kai baba من ربي waye ubangiji na قال امك ya ce uwarka قال فمن رب ya ce waye ubangijin uwa قال انا ya ce ni ne ubangijinta قال فمن رب ya ce to kai waye ubangijinka ya ce sarki namrozu قال فمن to ربنا ya ce shi kansa namrozin waye ubangijinsa قال الاولى sai ya mare shi uban ya mari dan mari قال له ya ce ka daina wannan magana ishuru fala majin alayhi lailu yayin da dare ya rufe shi ra'a kaukaban ya ga tauraro wato rufe an samu sabani a tsakanin malamai a yaushe ne annabi ibrahim ya yi wannan magana هل كان قبل البلوغ والرسالة aw ba'dahuma yayi wannan magana ne kafin ya balaga kafin a bashi manzanci ko ko bayan ya balaga an bashi manzanci الصحيح أنه amma zance ingantacce cewa bayan ya balaga ne شاعر bayan an bashi manzanci ما وقع من إبراهيم abin da ya fi daga annabi ibrahim إنما هو بشار gujejeniya ne da mutanensa yana ta nuna musu an ta in an tafi akan magana tasu to ai za haka din zai bayu zuwa banna abin da hankali ba zai yarda da shi ba istidraji ne gare su لا جل أن يعرفه domin an yi arrifa bai sanar da su jahalahum jahilcinsu وقع wa haɗahum da kuskurensu من عبادته fi ibadati gairin a cikin bautar wani Allah da suke وليس إثباته ربوبيته ba wai dan yana nufin tabbatar da zamowa ubangiji ba ga wannan jikunan na taurari لا حقيقة bisa haƙiƙarsa أشعر من ذلك An- annabi ibrahim abin tsarkakewa ne daga haka أن الأنبياء domin annabawa abiban kiyayewa ne جهل daga su faɗa abin da yake wauta قبل النبوة ko abin da yake rashin sani tun kafin a basu annabta da bayan an basu annabta لأن توحيدهم domin tauhidinsu da shuhudi ne لا تبد الله ala ibki ba jubi lat alaihi arba'um dacewa da yadda aka halci rawukansu tun daga rana alastu bi rabbikum a wasu suka ce wannan tauraron da ya gani zuhura ne hassaha an keɓance ta li annaha arwaul kawakibi dan da a taurari ba mai haske kamar ita tauraruwar zara wai fi sama'i salisa ana cewa wai asaba ta uku take amma malaman falaki ne yanzu suna ganin duk taurarin nan ai gaba daya ba wanda ya haura sa- ba wanda yake ya haura sama ta farko duk taurarin a saman farko take inda kuma ayin qur'ani take karfafawa wala qad zayyana sama ad-dunya bi masabiha kaga zama a duniya aka ce wa zai na sama duniya bi masabiha wa hifza zalika taqdirul aziz alim shi ma dai nan wajen sama a duniya aka ce shi yasa inda da malaman falaki suke cewa wannan tauraron a wannan sama yake wannan tauraron a wannan sama yake kamar ya saba da hujja ko da ma da yadda qur'ani ya kawo to a wannan magana da ya faɗa ba ta yi nasara ba mutanen ba su bar bautar gunkin ba wato falamin ja'a fihim bai nasara ba a cikinsu da aini falan mara alkamara فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين falamma ra'al kamara bazigan yayin da annabi ibrahim ya ga wata ya fito ɗali'an ya fito a sararin sama kala lau sai ya dubi mutanen nasa ya ce da su ha za rabbi yanzu wannan za ku ce shine ubangiji na wannan za ku ce shine ubangiji na falamma a fala da watan ya je ya faɗi ya tafi ya faɗi kala sai ya ce la'ilam ya ne rabbi ai wallahi idan ubangiji na bai dora ni bisa shari'a bai sabbitni alal huda idan ubangiji bai tabbatar da ni bisa shari'a ba tunda shi tun farko dama abin dorawa ne bisa shari'a shi yasa dorawa a shari'ar anan ana nufin tabbatarwa tabbatarwa bisa shari'a la kuna na min alqawmi rallin lalle kan zan zamo a cikin mutanen da suke batattu duk wanda yake kan shari'a to ya shirya ne ba don dabararsa ba ko wayansa ko saninsa a'a dan Allah ya dora shi akan shari'a ne shi yasa Allah shi ya shirya halitta gaba daya duk wanda yake ya shirya to ya shirya ne da cewa Allah ya shirye shi tariru liqaumi wannan magana ta annabi Ibrahim yana jirwaye ne da mutanensa bi annabi alara lali cewa su suna kan bata falam yanja'a fihim zalika shi ma dai wannan hujjar da ya nufin ya kawo bata yi nasara ba a cikinsu ba su gano batan nasu ba
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فلما رأى الشمس يعني لو بنجي يا جرانا بعض كتن تافتو تو فلما رأى الشمس هذا النبي إبراهيم يعني النبي إبراهيم يا جرانا بعض كتن تافتو قال يتي هذا ربي yanzu wannan shi za ku ce shi ne ubangiji na yanzu ranar nan za ku ce ita ce ubangiji na zakkarahu ya kawo shi da ishara ga namiji bai ce hazihi ba litaskiri habari saboda labarin ya zo muzakkari shi ne rabbi ba rabbati aka ce ba haza akbar gaskiya ne rana ai ta fi girma daga taurari ta fi girma daga wata duk a wata a watanni ba kamar rana duk a taurari ba kamar rana falan ma afalat amma ana nan ita din ma duk da girman nata sai gashi ta je ta faɗi ana nan ana nan da lokacin haduwarta ta yi sai ta je ta faɗi sai ta faɗi din wa qawiyat alaihimul hujjatu hujja ta karfafa akan su wa lam yarji'u amma duk da cewa an kawo musu hujja mai karfi hujja tabbatacciya akan cewa bauta wa taurari ba daidai ba ne ba wata hujja akan cewa a bauta wa taurari amma duk da haka ba su yadda sun bar bautar taurarin ba sun nage a kan fatansu saboda duk wanda Allah ya fata ai duk wata hujja da za a kawo masa bayan da za a yi daman ya imani in ka ga mutum ya nace a kan fata to ka kyale shi haka Allah ya nufa ya fadda shi shi yasa duk wata hujja da za ka kawo bayan da za a yi ya gane ya azul al-ashikina da ake atan auren lahallahu kaifa turshidu wani Allah ya bada shi ka ce za ka tsaya wani shirya da shi wane kai wane kai shi yasa ala annabi ibrahim sai ya ce da su ya ko ya ku mutane ya ku mutane na inni bari'un mimma tushriku ni kam ba ruwana da abin da kuke tare da Allah da shi min al-asnami na daga gumaka wal ajramil muhdathati da dukkuna wanda suke fararru al-mutajati ila mudas wanda duk inda aka samu abin da yake fararre to aiko yana bukata zuwa wanda za a ce shi yayi shi abu bayan da za a yi a ce ya yi kansa duk abin da ka ga yinsa aka yi to lalle akwai wanda ya yi shi abu baya yin kansa abu kuma baya faruwa daga babu baya faruwa wato ba tare da cewa an yi shi ba in dai wanda yinsa aka yi tsakanin da suka ce da shi mata abu to kai me kake bautawa kai me kake bautawa wato ita rana ta fi girma wasa ata da wasa ata jurmi shamsi yalwar jikin rana mi'atun wa ishiruna sana kamar tafiyar shekara 120 ne kamar kala hul gazzali yadda gazzali yake ya faɗa wa fi ruwatin an ruwaito cewa an ha karurul arri mi'atan wa sittina maratan cewa ita rana ta kai ninkin ƙasa sau 160 in ana so a samu kamar girman rana sai an haɗa kamar ƙasa gida 160 tukun wal kamaru wata kuma karru ha mai atan washiri na maratan shi ko kamar rana kamar duniya ne kamar ƙasa ne da ninki 20 120 amma shi dangane da rana malaman falaki na zamani suna ganin ai hatta fa haka ma girmanta ya fa haka amma shi wata ai girmansa ko kaɗan bai kai kamar na rana ba yadda malaman falaki suke ɗauka cewa ai shi tabi'i ne ma ga rana kamar rana yake rakawa ita ce take jansa ko take tafiyarsa take haɗe da tafiyarta tafiyarsa take haɗe da tafiyar rana da tafiyar ita duniya wannan ita da take tafiyar sa da take da tafiyar ita wannan duniya shi yasa kamar shi dan rikiya ne ga duniya girman sa ko kadan bai kai kamar girman duniya ba to inni wa inni wajhatu إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين annabi ibrahim ya ce ni kam na fuskantar da fuskata na nufa kasattu bi ibadati na nufa da bautar da nake yi a lillazi faɗar sama ba na nufa ubangijin da shine ya halitta sammai wal arwa shine ya halitta kasai ai laha ai allah ko ai lahi na nufa ga allah allah nake nufa da duk wata bauta tawa hanifa halin kasancewa tsarin da nake kai tsari ne wanda yake ya ba duk wasu tsare-tsare zuwa addini madaidaici ma ilan ila dinil qayyim wanda yake mai karkata zuwa addini wanda yake madaidaici addini madaidaici shine a ce a nufi Allah da komai a nufi Allah da duk wata ibada wa ma ana minal mushrikin ni kan ba ni cikin masu tarar da wani da Allah ni ba ni cikin wasu wanda suke masu tarar da wani da Allah wa
حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وهاجه قومه mutanen annabi ibrahim suka yi jayayya da shi a game da wannan addini da ya ce shi shi zai bi ja da ɗofi dinihi sun yi jayayya da shi a game da addinin nan wa haddaduhu bil asnari sun ba shi tsoro da gumaka an tusibahu bi su'in cewa gumakan nan fa za ta same shi da abin da ba a so in taraka in ya ce ba zai bauta mata ba ruya an ruwaito an hudan mashin ba ibrahim cewa inda annabi ibrahim ya zama saurayi ya girma azaru ya haɗu yana yin gumaka yana baiwa annabi ibrahim gumakan don ya je ya siyar annabi ibrahim ya tafi da gumakan ya ringa shela ya ina wanda zai sai abin da zai cuce shi ba zai amfane shi ba ba wanda zai siya idan sai taskaro gare shi ya kasa samun kasuwa sai ya tafi da ita wani rafi ru'usa ya bigi kawunanta a cikin rafin
ni wata dukiya wata kira atwa doni da shadda nuni wata kira ko atwa doni da haka idan nune ne wajen dai nuni biyu ne ya haɗu da nunin rafa da nunin wukaya shi yasa asalin fi'ilin atwa juna ni atwa juna ne wani a to sai aka shafe ɗaya daga nunin a kira'ar ta hafifi amma a kira a shaddan nunin to an yi idgamin ɗaya ne a cikin ɗaya a kira a tafifin ne aka shafe ɗaya daga cikin nunin to amma kuma sai aka samu sabani wacce ce aka shafe a cikin nunin guda biyu wajen nunin rafi inda nuhashi malaman nahu suka ce nunin raf'a aka shafe aka bar nunin wikaya saboda nunin raf'a ai ta zo ne dan ayyana li'irabi lirabin ko anan ya ayyana ko da ma an shafe ta ko da an shafe ta magana lirabin ba za ta rikitar ba ashe nunin wikaya ita ce za a tabbatar ita ce har yau mahallin yake bukatar ta wannan shine zancen malaman nahu wa nunul wiqati inda alqur'ani malaman qira'a kuwa malaman qur'ani suka ce a a nunin al-iradi nunun raf'i tana nan wanda aka shafe illa iyaka kasara aka yi mata amma wanda aka shafe nunin wiqaya saboda ai ta nunin wiqaya tana zuwa ne dan ta kare fi'ili daga kama da suna anan ko ko da ba a sa ta ba ma fi'ilin ba zai kama da sunan ba ashe ita ta fi cancanta kenan a ce an shafe ta ita ya kamata a ce an shafe anan tunda ita ce ba bukatar ta shi yasa nan yana cikin wuraren da yake an samu bambancin fahimta tsakanin yadda malaman nahu suka tafi da kuma yadda malaman kira'a suka tafi a kai malamai da yawa da suke cewa ai guri da yawa a koma kan magana malaman kira'ar hattafi saboda su ne ma'abuta qur'ani shi ko nahu sai dai a gyara shi da qur'anin amma ba a ce za a ɗauko shi don ya gyara qur'anin ba ina shoma rabi dan tinke ke faɗa falsufi hannan nahwa bi tanzili likai tu'adda min zawil uquli hasha wa kalla wa ma'azallahi an yusliha nahwu kitaballahi la tujal qira'at al-mudahara bi nahwi law kunta imam al-basra aw ru'ati sayyid al-qurra'i fi kufatihim shay'a al-tasail arji to a tujadiluna ni yanzu ko a ce za ku yi jayayya da ni fi wahdaniyyatillah game da kadaitar Allah wa qad hadani alhali Allah subhanahu subhanahu wata'ala ya shirye ni ilaiha zuwa gare ta ni da Allah ya nuna min a fili cewa shi makadaici ne to ko kwa zo kuna jayayya da ni akai abin da ni aka nuna min na gani a fili ko da kan kifa da ku shi ne za ku ce za ku jayayya da ni har in za sauraron ku ai da ce ma in ce zan saurare ku ba ana tunda ni ina da dahiyar ko ku abin da kuke kan kifa din wala abu wata ko da ni wannan kuma kan da kuke cewa wai in ban bauta mata ba zan ga abin da za ta yi min ni ba tsoron ta nake ba duk abin da za ta yi ma ta yi min min al asnani abin da kuke tare da Allah da shi na daga gumaka an tsiba ni da so ba na jin tsoron a ce za ta same ni da wani abu mummuna li adami qudratiha ala shay'in domin a hakika ba ta da iko akan komai ita dinnan da kuke bautawa gajiyayya yasa da za a je gunki a waje wuta ta kama ba inda gunkin zai tafi sai dai wuta ta kone hashi ko a je shi ruwa ya zo sai dai ruwan ya tafi da gunkin ba inda zai iya tafiya shi yasa yaushe za a ce ma har za a sha'in abin da bai tsinana wa kansa wani abu ba shi kansa bai amfani kansa ba bai kare kansa ba a ce kuma zai iya saukar da cuta ga wani illa an ya sha arabe sha'an sai dai in Allah ya so wani abu ya same ni to ba makawa sai ya same ni amma ba gunki ba ba gunki ne zai doshe ni da wani abu a ce abin ya same ni ba a'a in Allah ya nufi abu zai same ni to wannan ba makawa zai same ni minal makaroi daga abin da ba a so ya sibu ni Allah ya nufi cewa wannan abin ya same ni fa yakun to sannan ne ba makawa abin zai same ni wa ta'rabi kullu shay'in ilma ubangiji na sanin sai Allah ko ne ai wa ilmu kullu shay'in shi ilmin din a yanda aka kawo shi anan tanizi ne muhawwali an fa'il tanizi ne wanda da asali fa'ili ne aka mai da shi tanizi shine fasir ya bayyana yanda abin yake da cewa wata ilmu kullu shay'in sanin Allah ya yi mutu kowane abu ba abin da yake hafta daga sanin Allah subhanahu wa ta'ala sanin yayi umumi ala innahu bi kulli shay'in muhit afala tatazakkarun yanzu bai dace a ce kun tuna wannan ba kun gargadu da wannan bayanin da ake muku fato mai nuna in ya so ku yi imani
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون wata ba abu ma a tarsu ne zai sa ma in je shayin abin da kuke tarowa da Allah a cewa ina tsoron gumaka da kuke tare da su da Allah wai la tarru alhali ita ba ta cutarwa wala talfa ba ta amfanarwa wala ta abun alhali ku ne abin tsoratarwa ku ne ya kamata a ce kun ji tsoron Allah amma sai gashi ba kwa jin tsoro an su a ko dinnan ba kwa jin tsoro min Allah daga cewa kada Allah ya sauka muku da azaba ba kwa tsoron Allah ya sauka muku da azaba annakum ashraftum billah saboda cewa ko kuna tararwa da Allah fil ibadati a wajen bauta a maimakon ya zama Allah shi kadai za ku bautawa a'a sai ya zama kuna tarar da wani da shi malami da zulmi a laifin sultan abinda Allah bai sauka muku da hujja ba akan cewa a bauta masa hujjata Allah bai sauka muku da hujja ba wa hana da dalili wa alqadiru ala kulli shay alhali ubangiji shine mai iko akan komai ubangiji subhanahu wataala shine mai iko akan komai to wanda ya sabawa mai iko kan komai aiki ya kamata a ce ya shiga cikin tsorata daga kada wannan da ya saba wanda yake mai ikon akan komai ya saukan masa da abin da ba zai so ba bayan fari gani haka bulan da ni da ku wa ya fi cancanta a ce ya zauna lafiya ya saki jiki ni ne na mai da lamari na ga Allah Allah da yake shine mamallakin komai ni ne ya kamata a ce na saki jiki na ko ko ku da kuka mai da lamarin ku ga gunki gunkin da baya iya komai baya iya wani katabus ko da shi kansa ya kare kansa baya iyawa ku ne za a ce ku saki jiki a na nu amantu mu mu ne ko ko in kun ta alamun in dai kun san mani lahako bihi waye ya cancanta a ce ya saki jiki ai wa na wanda ko shine mu fattabe wato ku bi shi qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا وإن نسك إيماني ولم يلبسوا إيمانا بسوطا يحرسوا إيمانا بسوطا إيمانا سباء بظلم لظالم في أي شركة شركة كما فسر بذلك إن أكفسر وأن وجن دهكا سوى ظلم أنا نفي شركه في حديث سياني حديث ليك بخاري ده مسلم سوى ويتوش أي ففيهما يازو أكيد بخاري ده مسلم عن ابن مسعود لك عبد الله بن مسعود الله قال جاء قريش قال عبد الله بن مسعود يسي لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني آية تكي cewa الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم تسوكا wannan sai ya zama ya yi tsanani ga musulmi suka ringa cewa to a cikin mu waye bai zalunci kansa ba gashi ko aya tana cewa wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi sai da Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a ba ana nufin zarar saban Allah ba ba zarar saban Allah ake nufi da zalunci ba ana akwai wasu guraren da aka yi amfani amfani da zalunci ana nufin sabon Allah amma a nan abin da ake nufi da zalunci shine shirka tare da wani da Allah shi yasa ko ina a fassara wajen da yanda ya zo a fassara shi abin da yake kawo rikici sau da yawa a ɗau fassara ta wani waje a kai ta ga wani waje wannan yake kawo rikici yan saboda an ɗauko abu daga inda yake an mai da shi wani waje can daban inda ba haka ake nufi ba wannan aka ce za a tafi haka sai ba zuwa a ringa rushe sashen qur'ani ma da sashi tunda wani wajen matsalan za a tabbatar da kalma da wata ma'ana amma wani wajen kuma a kore ta dangane da doban wata ma'ana sai a kore ta dangane da doban wata ma'ana misali a ce kada ku rike auliya ba Allah ba a wani wajen me ake nufi da auliya ana a wani wajen ko sai a ce a sai dai in za ku yi alheri ga auliya ku kaga nan an nuna kenan la an tabalu ila auliya'ikum ma'rufa a can wani ce fara bare lahu min dunihi auliya لا تتخذوا من دوني وليا ولا نصيرا to sai a ce in auliya sun akwai ina ma'anar daya to ai abin ya bayu zuwa hagu sun wajen da wani wajen a ce auliya sun da ake nufi a nan daban auliya sun da ake nufi a nan daban shi yasa a ɗauki fassarar nan a ce za a fassara a can to shi ke kawo a rikice ko a rikitar da bayan Allah ko ina a ɗauki fassarar wajen a fassara iyaka na to yanzu ba ku ji faɗin lukumanu ba da yace da ɗansa ya bu ne la ta rikbin la inna shirka la zulmun azim ɗana kaka ya taka tare da wani da Allah domin shirka zalunci ne babba wannan yadda hadisin nan ingantacce wanda Buhari da Muslim suka ruwaito ya zo da fassarar shirka zulmu shine abinda ahadu sunnah suka tafi akai mu'tazilawa sun tafi cewa abinda ake nufi da zulmu a wannan ayar al-ma'asiyatu zara saban Allah ba sai ma ta kai ga tare da wani da Allah ba shi yasa su a wajen su suka ce duk wanda ya mutu yana saba wa Allah kabira ko da guda ɗaya ce bai tuba ba to ba makawa wuta za shi kuma in ya je wutar ba za ba za a taba fidda shi ba har abada amma ahlus sunna suka ce ba lalle ya je wutar ba tayo ya zama bai je wutar ba tunda tayo Allah ya gafarta masa in ja'izun gufranu gairil kufri fala nukaffir mu'minan bil wuzri suka ce in ma kuma ya je wutar ba da za a iya dawoma a wutar sai ya fita domin ko wuta ba ta mummune ba ce an yi ta ne ga kafirai oi dat lil kafirina aljanna ce aka tare daga mummune shi ko ai mummune ne duk da cewa da yana saban Allah amma ai ba za a kore sunan imani daga gare shi ba inda yake ya tabbata a hadisai da yawa cewa ba a kore sunan imani daga gare shi to illa ya ka ta yo ya zama laifin nasa ya kai matsayin a ce to sanda zai yi ana ɗauke imanin nasa a jingine waje ɗaya amma daga baya a dawo masa da imanin amma dai imanin nasa ma'ana yana da shi kenan yana da shi kenan dan an hana mutum matsalan amfani da wani abu nasa amma an ce nasa ne dai kaga dai ai ba wai ba nasa bane nasa din ne waye mamallakin abin shi wani dalili ne yasa aka ce za a jingine la sun zani hine zai wa mu'min wala shabla habra hine shabu wa mu'min ah to wa za بناء صفة وانا جني هو ذهب المعتزلة إلى أن المراد يكون في الآدي المصرف للشرب بناء جني على أن هل آدي الشيئان بالآهري suka cewa in aka ce za a cuɗanya ɗaya daga abubuwa da ɗaya da wani za a cuɗanya wannan da wani zai hukunta a ce sun haɗu bayan da za a yi ko a ce an sami cuɗanya imani da shirka domin su kishiyoyi ne biyu bayan da za a yi sadu wanda yake mamuni to ba mushriki bane wanda yake mushriki ba mamuni bane amma ahlus sunnati suka ba da amsa da cewa shi imani ta yi ya haɗu da shirka a ce mutum yana da imani amma kuma ta wani bangaren yana da shirka inda aya ta qur'ani ma take faɗa kenan ya zama ana nufin da imani a sannan zarar gaskatawa yadda da cewa akwai Allah da cewa Allah shine mahalicci daidai an yi da harshe ne ko da wani harshe haka nan ma ana nufin gaskatawar zuciya da shi dan ta yi wanda yake mushriki ya gaskata da samuwar mahalicci amma bai da cewa al mahalicin nan makaɗaici ne ba kamar yadda ubangiji tabaraka yadda ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun da yawa daga cikin su suna imani da Allah amma imanin nasu ba zuwa tsarkakake suna yi ne da ishraki to suna hada imanin da ishraki malamai na shiga masu kace to ai ko shi kansa mumminin wanda yake ya imani to akan samu wani nur na shirka tare da shi wanda wannan ne yake hana shi a ce ya sallama dukkanin lamarinsa ga Allah irin yadda ake bukata law yasiha lajinu law yasihu lajinu ma rajiban rajiban illa ila ilahi samai wa azizun bulugu hati ka jiddan tilka uswa maratibil anbiya yadda ibn rumi yake faɗa a hamziya sako da ake ana samun yadda da Allah irin yadda ake nema to da mutum ba zai ma tsaya sauraron wani ba kowa zai zama gaba ɗaya fuskantar sa Allah tabaraka wa ta'ala tunda ya san komai na Allah ne na wajen Allah tabaraka wa ta'ala to amma ina tauhidin ne ba kai wayan da ake bukata shi yasa sai mutum ya ringa hange hange ya ringa hangen wani yana hangen wani yana hangen wani kaiwa ga wannan matsayin abu ne mai wuya galibi annabawa ne suke kaiwa ga wannan matsayin sai wanda Allah ya nufa kuma kaɗan bayan annabawa to ulaika masu wannan suwar abinci ya tabbata ga rasulun al'azari daga azar wani mutadun su ne waɗanda za a ce lalle kan sun shirya masu wannan sufar su ne wanda za a ce hakika lalle sun shirya وتلك تلك حجتنا حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم wannan mubtada mubtada ne wai minhu hujjatuna wannan hujja ta mu